أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihilatul Qulub za mu tashi a shafi na 28 wasiyatu yaqub ala firashil maut wasiyar annabi yaqub alaihi salam wanda yayi ta lokacin da zai rasu بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ يعقوب يعقوب عليه السلام مئة وسبعين وأربعين سنة جاءه الموت فجمع أولاده اثني عشر وأحفاده ووساهم وصيته الأخيرة وصية الموت فأوصاهم باتباع دين الإسلام والمحافظة على التوحيد ونبذ الشرك ولنترك المجال للقرآن يحدثنا بوصية يعقوب عليه السلام يقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون albakara mala yace wasiyar da annabi yaqubu alaihi salam yayi ta lokacin yana shimfida yana kan gadon mutuwa lokacin da zai rasu Allah ka ba mu sa'a da suwa Allah ya sa mu cika da imani in mutum ya tuna lalle dole sai ya rasu tunan akwai abin fita ke hankali na kuma dole sai ka rasu ha ko ya koyi wallahi na dole sai ka mutu ni ma dole sai na mutu ba wai kai ba na in ba da kai ya ne in ma ka ki faɗa dai sai ka mutu in ma ka faɗa sai ka mutu ha in ka yadda sai ka mutu in ka ki yadda sai ka mutu in ka ji daɗi an faɗa sai ka mutu in ka ki jin daɗi ma sai ka mutu na me kace in Allah ya yarda Allah ba mu sa'a Allah ba mu sa'a wannan tafiya da nayi wata baiwa Allah ba ta da lafiya a asibiti ranar da naji har sai naji na gaishe ta ranar asabar ma kawai sai naji na kara koma ba Allah asar na koma ashe da karfe goma za ka bar duniya wallahi ta na asar har sai da muka jira izar ta jiya alhaji muka tafi kawai ka ji kama abin wasa mutum ya tafi ya tafi kawai an gama na an gama me ya tara me ya yi ya yi kirki ya yi kirki ya yi sata ya yi Allah ya yi duk labarin ya zama story sai mutum kuma ya je tare da abin da ya aikata kamar ya amal misali zarratin khairan yara kamar ya amal misali zarratin sharran yara shi yasa ake cewa wani kai sa'a wani ya mutu ba kai ba ma sa'a ne wani ya mutu ba ba kai ba ai sa'a ne kai sai kai kokari ka gyaggyara na kai kokari ka tutuba kai kokari ka yi ayyuka kai kokari ka shine amfanin wani ya mutu kafin ka zo kanka dan tana nan tafi Allah dai ya sa mu ba kwanan nan ba ku ci amin ba a'a ci amin mana ga ramadan na zuwa Allah ta da mu za a yi yawa ga sallah na zuwa ga aiki haji na zuwa na abubuwa alherin da yawa ga sunan Allah ya sa mu samu da yawa mu kai na kafin lokaci ai baka ga sallaman bahaushe ba kullu ya ce Allah ya taje mu lafiya Allah ya taje mu lafiya kullu yana ta taje ka lafiya wata da zai taje ka lahira na don wata rankan ba ma haka ne mutum yake ta fata ya samu ya ribaci wani abu ne mutum ya samu ya bar duniyar nan yana da imani Allah ya sa mu bar duniyar nan da imani shi kenan mutum ya yi sa'a ya huta lokacin da annabi yaqubu alaihi salam ya kai shekara 147 a duniya shekara 147 sai mal kawai sai mala'ikan mutuwa ya shine sai da ya ga lokaci yayi sai ya tara ƴaƴayen shi su goma sha biyu da kuma jikokinsa sai ya musu wasiya wasiyarsa ta ƙarshe wasiyar mutuwa ya musu wasiya ne akan cewa su bi musulunci kun ga mu ma ya kamata mu ringa wa ƴaƴayen mu wasiya ba wai dan zamu mutu ba yin wasiya bai saka mutu wannan kawai kaman wasan yara ne matayen mu ma suna cikin masu taya mu ba ma yin wasiya sai yanzu da kaji za ka ce baban wane ne ya kawo wannan magana kun irin kamar ka yi shirin tafiya wani waje ba inda za ka amma dai shi ne dan adam ta zo min shi kenan dan wata ran za ta zo misali yaya ne yosi yake da abubuwan da mutum yake da shi a gabansa in ana bin shi bashi ya tabbatar ya rubuta na in yana bin bashi na ya rubuta in ba ya san akwai da yake bin bashi kawai shi ya bayar ne bai faɗa dai amma ya san kawai ko da ya tafi ba ba wata matsala to irin wannan amma wanda yake bi ake bin su sai ya rubuta saboda idan ka rubuta in ka in ka tafi ka sauƙaƙa wa mutane na sai a duba sai a ce kaza da kaza kaza da kaza inda wani abin da kake so a yi kuma sai ka faɗa to annabi yaqubu alaihi salam ya musu wasiti cewa su bi addinin Allah su bi musulunci sa'annan su kiyaye tauhidi menene tauhidi shine ta Allah na la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk musulmi yana da tauhidi saboda in ma baka baka da tauhidi to baka da musulunci saboda ai tauhidi shi da musulunci shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk daman da shi ma ake shiga musulunci ai shi yasa kalma ce mai karfi kalma ce mai girma kuma mu ma bai kamata mu ringa wasa da ita ba idan kuma mutum ya faɗa to kai hakuri ka kyale shi ka kyale shi ko ma me yaje kawai shi da Allah ai an gane Hausa da zarar mutum ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kawai kai hakuri ka da ya zama musulmi me yaje yaje yaje in ka ga yayi kuskure ka ce ba kyau ba ka bari in ya ki bari yaje shi da Allah amma dai kai ka kyale shi tunda ya ce la ilaha illallah zaman da ita ake musulunta ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ake musulunta to mutum ya fara ba shi kenan ba me yaje yi kai hakuri hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da ban tsoro dangane da la ilaha illallah babu ma irin hadisin a wannan hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko hadisin أسامة أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي mutum ya rike shi zai sa masa linzami saboda abubuwan da suka faru duk yadda yanzu za ka yi tunani a wannan shi ma usama ya yi tunani an je filin yaƙi fa ba su mayaki ba musulmi na nan kafirai na nan in mutum zai ɗanyi tsuguno zai fitsari a zai da zai nan mai inda ba kowa da sai aka samu wani kafiri mugu tun da ya ga musulmi na ɗan zagayawa in wata ya zaga ba ya gaishe ya shiga ciyawa kawai sai zai kashe shi sai ya koma wani ma idan zagaye ja killemar kai ha aka yi ta ganin gawon mutane an kashe su da sayyidina usama da wani sahabi ne sunan shi da manta suka ce dole akwai mutumin da yake taɗaɗowa a cikin kafiran nan bari za mu yi magani sai suka na suka bukuya akwai wata bishiya ya taho wani ya zo ya kashe shi ba kaga dai karshen sheda kenan zai gudu kawai sai aka dace shi Usama ya rike kenan sai ya je gindin bishiya ya ga wannan ya taho wannan ya taho gashi sai rika shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama ne sai ya musulunta shi wanda yake gaban Usama shi ya sama zuwa sai kawai ya mai da takobin sa irin kai sa'a na eh wannan ya haye Usama ya ce waye doke shi wato ya ga mun rika shi na kamar mu je wa wayo ya kashi shi shi wanda suke tare ce Usama ya haka baka ji da ya fara ba ce rabu da shi ya ga mun rika shi labari ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lokacin da usama ya zo fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza yace usama an ce mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sayyidina usama ce ya rasulullah hadda sunaye ka gane shi ya kashe wani shi ya kashe wani shi ya kashe wani sai ya gama sai manzo Allah ya ce yanzu ya za ka yi da la ilaha illallah shirin tashin kiyama sai ya gama bayani sai ya ce ah ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai ya ce yanzu ya za ka yi da la ilaha illallah shirin tashin kiyama sayyidina usama yace har sai da naji kaman ina ma a ce ranar zan musulunta kusan kai da musulunci to wata fanka dai za a yi san jiwa mun kadan kaidan musulunci idan mutum ya ai dan kadan kare ana zafi amma dai ni ta zinu ni ne ba na yau kaidan musulunci idan mutum ya musulunta al-islamu yajibu ma qablahu duk abin da mutum ya yi a yayi fa duk abin da mutum ya yi shi kenan Allah ya yafe masa shi ne yasa ya ji ba ma a ce yau kaga da wannan laifin ma babu maluma suka ce sai da sayyidina Usama ya biya diya to kaga kai ne yanzu mutum yana lalala da ka sha kura kawai za ka ce rabu da shi kafiri na wani ma kawai kulob ɗinku ne ba ɗaya ba na wani fatin ku ne ba daya ba kawai ka jawo shi kawai shi ke nan ka ce maza na ba kyau idan ka yi kuskure ka ce wa wanda yake kafiri musulmi guda ɗaya biyu uku guda dubu a ce duk kuskure ka yi duk ka ce shi mutu musulmi ka yi kuskure a kan mutum dubu shi ya fi sauƙi da ka yi kuskure a kan mutum ɗaya musulmi ka ce makafi a kun gane saboda hatsarin da yake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji wani da wannan kalma kalma za ta tashi in ta je ta same shi ya ta dace da shi sai ta fada kan shi idan ba ta dace a kan shi ba sai ta yi kwana sai ta dawo kan wanda ya fada ka kenan kace wani kafiri alhalin musulmi ne kai ne ka zama mai ba ku faɗa ba to Allah ya kiyaye da haka garin a ringa yin haƙuri na a ringa yin haƙuri wanda duk ya ci la ilaha illallah ya zama musulmi in ya je warware ta shi da Allah ba kai za ka yi hisabi ba ba kai ka halitta shi ba ba kai ne mai wuta ba ba kai ne mai aljanna kai ba annabi ba na ba wanda ya aiko ka kawai kai ma mabiyi ne ba ka mutum ya faɗa ka duba annabawan Allah abinda Allah madaukakin sarki ya gaya musu ba wa ma ala rasuli illa al balag haka Allah ya ce annabi abinda yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai idan sako Allah ya ce fa man sha'a falyumin man sha'a falyakfur da kaga duk mu ma ba za mu wuce waɗannan matakai ba sai dai ta addu'a tunda ai me ya taka maka ko me ya taka mata in har na ce wani ai ina ga kamar ni shiryayye ne ko misali shine ba shiryayye ba to shiryar ta wa ya bani Allah in ya ga dama sai ya kwaci Allah ya kiyaye ya da haka shine yasa ayi a hankali ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai fa wanda suka tabbata munafikai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum so yake su tuba so yake su tuba so yake duk hanyar da zai samu ya roƙa musu Allah musu gafara dan ma Allah yace a'a sai da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama illam in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum in ka nema munafikai gafara so saba'in Allah ba zai musu gafara ba ku dina annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba yace wallahi inda na san cewa in na ƙara saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu za a musu rana musu ko yana san a musu gafara kaga kenan ba fata yake wani ya shiga wuta ba kuma kai yanzu kai fatan wani ya shiga wuta to kai dai ba gidanka ne zai shiga ba aljanna ka ba ita zai shiga ba haka dole ne mu ringa kokari muna dagawa ɗan uwa kafa mu ringa kunya ta shedan na dan mu dan rabe rabe da nisanta da ke tsakanin al'umma musulmi ya danya a samu sauki eh a samu sauki abin yayi yawa yayi yawa can kafiri na fada da kai nan musulmi na fada da kai ba abin yayi yawa wanda kuke la ilaha illallah shi ma la ilaha illallah kana karanta qur'ani yana karanta alqur'ani kana sallah yana sallah kana azumi yana azumi kana zuwa haji yana zuwa haji kana zakka yana zakka to wai kuma kuna fushi ba kwa magana da juna anya babu bacewan basira a ciki wannan da ba magana da wannan saboda wannan suka tarar da kuma zabjijin kafiri suna suna magana da shi shi suna magana da shi suna harka da shi wani ma aboki shi ne Allah shi yadda to ya musu ya musu wasiya akan su kiyaye tauhidi sa'annan su yi watsi da shirka kada su hada Allah madaukakin sarki da wani shirka shine kishiyar tauhidi wato mutum ya hada Allah da wani Allah ya kiyaye zunubin da Allah madaukakin sarki ya alkawari ba zai wa wanda ya mutu yana aikata shi ba gafara shine shirka to shine sai mala yace to bari mu bar alqur'ani mu bar alqur'ani fagen ya ba mu labarin wasiyar da wato annabi yaqubu alaihi salam yayi Allah madaukake sarki a cikin suratul baqara yana cewa wane ne zai ki hanya na addini na annabi ibrahim in ba mutumin da ya wawantar da kanshi ba mutumin da ya cutar da kanshi Allah madaukakin sarki hakika ya zabi annabi ibrahim a nan duniya ya mai da shi annabi sa'annan a lahira kuma yana cikin bayan Allah na gari lokacin da ubangijinsa ya ce masa ka miƙa wuya sai annabi ibrahim ya ce na miƙa wuya ga ubangijin talikai sannan irin wannan wasiya annabi ibrahim ya wa yayansa da shi da annabi yaqub cewa me ya ku yayana Allah ya zaba muku addini dan haka fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi kaga ba sai kar ku mutu sai kuna wata kungiya ba ko ko akwai ne ba an ce kar ku mutu sai kuna wani waje ba da san ka je lahira Allah ba zai tambaye ka wata kungiya ba Allah ba zai tambaye ka wani club cewa me yasa baka shigo shi ba ka zo wajen sa amma sai ko Allah ya tambaye mu me yasa ba mu mutu muna musulmi ba da haka abun fata shine musulmi ya yi ta fatan ya mutu yana musulmi abin takaici shine har an manta da ma musuluncin ma idan musul ga musulmi dan uwanka ga musulmi dan ka da musulmi ne amma bai dame ka ba amma ka fi san dan kungiyan na yawa dan kungiyan ku shi wannan sai ko yawa ka ku dariya ka ci amal abinci amma shi wannan musulmi kai musulmi ya wato kamar musulunci bai kai a yi masa wannan ba alhali shi ne wancan duk kawai kage ne na mutane in Allah ya sa sun dace to in sun yi abin da Allah yake so to in sun yi abin da Allah yake so to in sun yi wani abu duk za a je a hadu da Allah amma musulmi ya sani ba shi aka turo shi ba abin da Allah ya turo mu ni shine musulunci Allah ka tabbatar da digadigan mu akan musulunci Allah ka sa mu rayu musulmi Allah ka sa mu mutu muna musulmi Allah madaukakin sarki ya ce ko kun kasance kuna nan ne lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqubu lokacin da ya ce wa ƴaƴansa ya ce musu me za ku bauta wa bayana sai suka ce za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa shi kuma ubangiji ne wanda yake ilahan wahidan ubangiji ne shi kadai yake bai da abokin tarayya wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu mika wuya ne gare shi kun ga Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya eh babu wani annabi babu wani mala'ika babu kowa Allah bai da fili qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah shi kadai yake eh Allah bai da mataimaki Allah bai da waziri, Allah bai da sakatare, Allah bai da kowa shi kadai ne, shi yasa ya fa'alu ma ya sha wa ya hakumu ma yuri. Duk da kaji Allah yana sa mala'iku wannan mai kula da ruwa, wannan ya kula da rayuwa, kawai ganin daman Allah ne. Ba wai Allah bai bukatu wannan, tunda Allah manan Allah inda ya so, da ma ma'aihuwan mu za a yi ba, kawai sai Allah ya sa a ringa mu ringa bullowa. Inna ma'amuruna da shehi idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai to Allah ya sa ko ranga fitowa kawai ana tafiya amma Allah ya sanya tsari tsari Allah ya wa duniya tsari ya sa duniya a ranga gina ta ya ba wa dan adam dama ya fito mishi da kayayyaki sai shi dan adam din shi zai aiki da shi dai ya ci gaba wallazi wa ta'amarakum fiha Allah ya sanya ku a duniya ya ba ku dama ku raye duniya shi yasa zaka ga zamunna suna ta tafiya abinda na baya suka gani a duniyance zaka ga abinda muka gani ya fi nasu na duk cewa akwai wanda sun ga abinda bamu gani ba kuna ga muna ta wannan namu kyale-kyale ne namu ma muna na damuwa amma na bayan mu sun gina duniya sun yi duniya eh sun yi abubuwa su ma irin nasu amma zamani yana canzawa ku kalli gidaje wanda ya san makka wanda ya san dogon gida wanda ya san dogon gida kamun a rushe gidan sama ne mai hawa daya dogon gida ban wani ya ce mun ya ba ba gidan sama ne mai hawa ɗaya amma da duk garin maka ba gidan mai girma shi eh hawa ɗaya kuma kamar irin ginin kano oh kano ne irin gidan sama da na ƙauye haka shine dogon gidan shine aka gina shi a lokacin duk kusan area ba dogon gida kamar shi shine ake zuwa kallo shine angon ta zama za ka ji ana dogon gida dogon gida sai da aka waye gari babu guntun gida a anguwan kamar shi Allah na eh sai da aka gari duk anguwan shi ne guntun gida kuma eh da kuma shi ne dogo saboda zamani har ma aka kwashi shi gaba daya yanzu kan ka kalli zamzam towa ai ka san akwai dogon gida ba ba dogon gida na wannan tarihu hafa'ir ba da kisatu sarki Musa aina malakil maut alaihi wassalam kisar wato cirewa da annabi Musa cire idon malaika mutuwa cire ido na malaika mutuwa da annabi Musa alaihi salam yayi amma bai san malaika mutuwa ba ya zo masa asuran mutane ne ya dauka zai mara na shi ne kawai ya cire mar ido a hadisi ne yana nan a cikin a cikin bukhari yana nan a cikin muslim ga su nan yana nan a nisa'i yana na Ahmad yana na a cikin bin Hibban duka hadisin hadisin yazo ana bi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa malakul maut ila Musa alaihi salam fa qala lahu ajib rabbaka qala qala dama Musa alaihi salam aina malakul maut fa qafa'aha fa qafa'aha qala faraja al malaku ila Allah ta'ala فقال إنك أرسلتني إلى عبدي لك لا يريد الموت وقد كفى عيني قال عيني كفى عيني قال فرد الله عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فدع يدك على متن ثور فما توارد يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله آه إني آه أني عنده لو لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأهم هذه رواية مسلم في الفضائل وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه آه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال يرجي فقل له يدع يده على متن ثور فله بكل ما غدت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثير الأحمر آه يفهم آه من هذا الحديث أولا تردد الملك لهكمة وهي لطفه تعالى بموسى ورفقه به ثانيا من دوافع درب موسى لملك الموت أنه أتاه متحجما عليه في سورة بشر وهو لا يعرفه ثم إن موسى لما علم في المرة الثانية أنه ملك الموت أنه ملك الموت أسلم للأمر ويمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أذن لموسى في هذه اللطبة ويكون ذلك امتحانا للملؤوم إن قال قائل كيف جاء جاز لموسى عليه السلام يقدم على درب ملك الموت حتى قف عينه والجواب أن موسى عليه السلام كان عنده ما أخبر نبي نبينا عليه السلام من أن الله تعالى لا يقبل روحه حتى يخيره فخرجه البخاري وغيره فلما جاء ملك الموت على غير الوجه الذي علم بادر بشهامته وقوته نفسه إلى أدبه فلدمه ففوق ففوق عينه امتحانا لملك الموت إذ لم يصدع له من التخيل ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت و- و- واستسلم والله بغيبه أعلم وأحكم وذكره ابن العربي في قبسه بمعناه والحمد, ولل- آه والحمد لله وقال الدكتور شيخ محمد بن محمد أبو شه- آه شهبة فالحديث مرفوع لا محالة أما في رواية آه همام بن منبأ فالأمر ظاهر وأما رواية داوود آه فلها حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه ويبعد كونه من الإسرائيليات وهو وروده مرفوعا عن طريق صحيح ورواه آه إمام أحمد وليس في الحديث ما يستشكل وإنما يكون مس- مشكلا لو أن موسى عليه السلام علم أنه ملك, الم- ملك الموت وأنه دافعه رغبة عن الموت إذ مقام الأنبياء آه، ي- ينتزه عن ذلك وفي الحق أن موسى عليه السلام ظنه عاديا يريد أن يتعد- يتعدى عليه فدافع موسى عن نفسه فعدت المدافعة إلى آه، طفئ عينه والدفاع عن النفس أمر مشروع في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وليس في الرواية ما يدل على أنه كان يعرف أنه ملك الموت وتش- آه، وتشكل الملائكة بصورة الإنسانية أمر معروف مسلم وجاء به القرآن الصادق الذي لا يتدرب إليه الشك والارتياب وليس يلازم أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المشكل ملك فقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام عليهما عليهم الصلاة والسلام كما قد القرآن الكريم في سورة آدمي آدمي ولم يعرف يعرفاهم ولولا ذلك لما آه، قدم لهم إبراهيم عليه السلام اللحم المشوي وقال ألا تأكلون ولما خاف عليهم لوط لقومه وليس آه، أدل على أن موسى لم يكن يعرف ملك الموت أولا أنه لما جاءه المرة الثانية وعرف أنه ملك الموت وأن الله خيره بين طول الحياة أو قبض الريح قبض الروح اختار قبض الروح والحديث صريح في هذا كل الصراحة وقد سبق إلى هذا الإمام أبو بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين واختاره الم- آه آه مازري والقاضي عياد وغيرهما من علماء الأمة الذين جمعوا بين المعقول والمنقول وما ينبغي أن يعلم أن الملائكة تتشكل وأن السورة لا تتحكم على هيئاتها الحقيقي حقيقة آه، فقبو موسى عين ملك الموت عليه السلام لا يعود عليه بنقص في خلقته ولا في هيبته وبما آه، ذكرناه يزول عن الحديث أي, أي إشكال وما يؤكد أنه لن يرد آه، قبو عين ملك الموت ولم يعلم لم يرد قفع عين ملك الموت ولم يعلم أنه هو أو أنه قفع عينه ليعمر أطول أنه آه أنه عرض, عرض عليه بأمر ربه أن يدع يده على جلد ثور فله بكل ما قدت به يده آه بكل شعرة سنة وعلى هذا فإنه سيعمر مئة عام- ألف عام- سنة على الأقل لكن كلم الله سأل الله سأل ملك الموت ثم ماذا بعد ألف ألف سنة حياة قال الموت قال فالآن ولم يكن حريصا على الحياة أو طالبا زيادة عمر وإنما كفى عينه, عينه لأنه ظن أنه رجل قائد يريد الاعتداء عليه فدافع عن نفسه أي إن جاء من دمال يفلا نعم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Musa alaihi salam sai yace ubangijinka ka amsa kiran ubangijinka annabi Musa kawai ya dace shi a ido ya cire masa ido kawai sai mala'ika ya juya ya koma wajen ubangiji yace ka tura ni wajen Allah ka tura ni wajen bawanka da baya son ya mutu kuma ga kaga abin da ya mun to shi mala'ikan mutuwa ba kamar dan adam bane ai kun san katun ko kun san ba katun bane ya ce mota ka taka shi sai tashi ya tafi na na zai mai da shi shi fitilai a titi sai tashi ya tafi eh saboda shi ba ba dan adam irin na bane amma haka yaje yadda aka ya koma da idansa an a cire shi ne sai Allah ya maida masa idansa sai shi kuma ka koma wajensa ka ce masa wato yana son rayuwar duniya ko wato yana son zama a duniya ne yace to ka ce masa in yana son zama a duniya sai bai gusaniya ya bude hannunsa ya jam'i gashin saniya haka ka ko yanzu in na danki gashi sani haka kuna ga zan danki kaman guda nawa to yace kuma in yayi damka ke kirga kowane gashi an bashi shekara karan zai kwana biyu na inda gashin sani ya haɗe yake ƙanana ne aka ce damka kawai sai ya kirga to dan bashi zai ta zama a duniya lokacin da annabi annabi a malaika yazo ya gaya wa annabi Musa alaihi salam wannan sako ne ya sa hannunsa ya damki gashi kuma an ba shi kowane filin gashi ɗaya shekara sai tambayi mala'ikan mutuwa ya ce to bayan na yi wannan shekarun sai a yi yaya ya ce sai kuma ka mutu da to yanzu misali yanzu kai da ni a ce tun zamanin annabi nuhu kake nan mukaddara a ce kai an barka tun zamanin annabi nuhu ne kake nan har ka zo yanzu har yanzu dai za ka haƙura ka tasgo misali da ka diddiɗewan wani abu ne in mutum ya tsaya sai ya gade kawai Allah ya tsaya cika da imani shi ne babban jagora shi ne sai ya ce masa sai kuma mutuwa sai ce a an haka ne baya san na a bar maganan damkan gashin saniya ya ce shi kenan yanzu tunda ya gane yanzu mala'ikan mutuwa ne da haka yanzu gashi nan ya ɗauki ran shi da ma sai ya addu'a yace ya ubangiji ina kan ka kusantar da ni zuwa baitul maqdis ya zama ni da baitul maqdis in da zan rasu da wuce a nisan yadda za a mutum zai jifan dutse ba kaga ya jifan dutse yanzu an ce daga nan da za ka yi ta gadin ba ko na inda za ka yi jifan dutse ya kai suna magana rabe ta hajjiri ana nufin wajen da bai da nisa to yace yana roƙon Allah wannan Allah ya masa haka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan hadisi yace na rantse muku da Allah da ina wajen da na nuna muku kabarin Annabi Musa kabarin sa yana nan a kusa cikin wani tudun jan kasa wanda yake ita ce ruwayar Imam Muslim wanda ta zo a cikin Al-Fada'il ruwayar Imam Bukhari ita ma daga Abi Huraira yace an aikawa Annabi Musa mala'ikan mutuwa tsira da aminta Allah ta fara tabbata gare sai ya cire masa idanu sai ya koma wajen ubangiji sai ce ka aika ni wajen bawa wanda baya san mutuwa sai Allah ya maida masa idan sai ya ce ka koma wajensa ka ce ya sanya hannunsa a bayan saniya kowane gashi da hannunsa ya rike an ba shi shekara shi da sai ya ce sai kan ya ce to ya ubangiji in na yi wannan shekarun kuma me za a yi sai sai kuma ka mutu shi ne sai ya ce to ya ubangiji shi kenan yanzu a dauki raina da amma sai ya roƙi Allah madaukakin sarki ya kusantar da shi zuwa ga baitul maqdis ya zama bai da nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ina wajen da na gwada muku inda kabarin shi yake kusa da wannan tudun kasa wanda yake da to shine sai malam yayi bayani na wannan hadisi yace abinda zamu fahimta a wannan hadisi na daya wato hikimar Allah madaukakin sarki da lidufin Allah madaukakin sarki da da da yawa annabi Musa da tausayawa annabi Musa da yi abu na biyu shine wato abubuwan da suka ji annabi Musa ya dace mala'ikan mutuwa ya zo masa ne kaman tabbashi na kaman ya zo masa fashi kuma ya zo masa a surar mutum kuma bai san cewa shi mala'ikan mutuwa ba yace sa na annabi Musa lokacin da ya san cewa mala'ikan mutuwa ne zuwa nabi ai kun ga ba duka ko lokacin ya san wane ne ya miƙa wuya kuma ya ce abu ne mai yiwuwa cewa Allah madaukakin sarki ya yi wa ya ba wa annabi Musa dama ya daki a mala'ikan mutuwa ne zai zamo jarabawa ga shi mala'ikan mutuwa saboda ya ce to idan mai magana ya ce to yake cewa to yaya annabi Musa ya zamu daman wato dukan mala'ikan mutuwa har ya cire masa ido to shi ne sai mala'ika amsar da za a ba shi ne shi annabi Musa wato kamar yadda ake aka ga wa annabawa yana da alƙawari ne a wajen Allah cewa ba za a karɓi ransa ba sai an gaya masa dama annabawan Allah duka haka suke annabawan Allah mala'ikan mutuwa zai zo ya sallama salamu alaikum wane ne ce mala'ikan mutuwa ne a ce sani da zuwa bismillah na ya shigo shi dama baya cin abinci baya cin abinci sai a ce to lokaci ya yi sai mutum kawai ya kwanta sai a ɗauki rai kaza Allah ya ce mai mu ba ka zuwa haka yanzu na da an yi gwagwar maya a wala kuma da illa ya wani zai ce bai gari kawai kai ya shigo wallahi kawai kakka bai ya shigo na to sai Allah ya bar sanya mala'ika muka ba ruwan shi da mai gadi ba ruwan shi da ginin gidanka duk wannan gine-gine shi ba a ganin komai kawai a fili kake kana kan gani a kwance ma yana kallon ka kawai kaman a gaban shi kake ba wani abu da yake kare shi to shi ne sai ya ce imam bukhari da wani sun fito sun fitar da cewa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo masa a sufar wanda ya sani wato da bai sani ba shi ya sa ya dake shi saboda nan musa dama yana da ƙarfi kusa Allah ya bada labarinsa da mutumin gidan fir'auna ko kawai ka zahu musa faƙada alayhi bugu ɗaya ma mai gadin gidan fir'auna ya mutu da Allah ya yi shi karfafa ga yadda ya ɗauki ya buɗe wa 'ya'yan yagubu na rijiya da hannu ɗaya rijiyar da ƙarfi suke taruwa su buɗe amma shi kawai wanda ma shi ya ba ta mamaki har ta je ta gaya babanta da da sauransu da haka ya ce shi ya sa annabi musa ya daki mala'ikan mutuwa da cire masa ido don jarrabawa ga mala'ikan mutuwa saboda bai kawo cewa shi mala'ikan mutuwa ne ga bai kai bai maganin zabi da aka ba annabi Musa ba yace yana daga cikin abin da ke nuna ingancin wannan shine komawa ta biyu da mala'ikan mutuwa yayi da ya gane cewa mala'ikan mutuwa ne ai kaga ya mika wuya bai ce bai kake dukan shi ba mala yace Allah kuma shine ya bar wa kanshi sani ibn al-arabi wato yayi ya ambata a cikin littafinsa yake cewa kamar yadda ya kawo maganan wato Dr. Sheikh Muhammad bin Abu Shahaiba wato sharhin da yi na hadisi yace hadisi ne wannan wanda yake marfu wannan ba ruwan mu da da shi abin da yake shine magana yace walaysa fil hadisi ma yushtashkal a cikin wani hadisi babu wani abin da yake mai rikitarwa yace abin da yake ma mutum zai tsaya tunani a kai shi ne cewa shi annabi musa alaihi salam wato da ya san mala'ikan mutuwa ne ya da ke shi to kaga da ya zama wata magana daban amma shi bai san mala'ikan mutuwa bane lokacin da ya da ke shi saboda matsayin annaba ya wuce jikin mala'ikan mala'ikan mutuwa ne sanan ya da ke shi to da haka amma a lokacin annabi Musa ya dauka ko wannan ta'addani yanzu zai masa ta'addanci da haka ya kare kanshi kuma kun san kare kai a musulunci umarni ne na shari'a mu shari'a musulunci ta yadda har shari'ar duniya ma ko ta yadda lalle in an zo mutum self defense ma kowa ya kare ya kare kanshi yace to babu kuma a cikin wata ruwaya wadda take nuni cewa nan Musa ya san mala'ikan mutane sannan ya cire masa ido kuma mala'iku suna sukan zamo suna fitowa a surori daban-daban surorin mutane sukan fito a Qur'ani ma ya tabbatar mana da haka wato cewa suna zuwa a surori daban misali mala'ika Jibril in zai zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo a cikin sufar ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiran shi bihiyatul kalbi sai zama shi in mutum ya zo sai ya dauka bihiyatul kalbi ne ba malaika jibrilu ba yace malaika kuma alqur'ani ya ga mana malaika ya zo wajen annabi ibrahim da annabi lutu ai kun ga annabi ibrahim bai san malaika ba ya sa ma ya ya gasa masa rago ko dan maraki kai ya gasa masa dan maraki inda ya san malaika ne ya san malaika baya cin abinci kaga kenan bai sai shi ba har ma rashin cin abincinsa ne ya ji hankalinsa yake ce a ya ku baki da kun ala ta'akulu ya ba ba ta da mu ba ma ta abinci malaiku ba ta ci abinci ba sa ci ba sa sha ɗauke su kawai bauta Allah ba sa sabo ya ce musu me yasa ba za ku ci abinci ba haka nan lokacin da ya tsorata yace babu wani dalili da yake nuna annabi Musa ya san cewa malaika Musa ne da farko har ya cire masa ido kuma amma da yazo zuwa na biyu ya gane malaika mutuwa ne an kun ga abin da ya faru daban ne sannan Allah madaukaki sarki ya bashi zabi in yana san dadewa ne ya je dade a duniya ko a tira a karburan shi sai zabi cewa to a karburan shi da haka hadisin karara yana nuni akan haka kuma imam abu abubakar bin kuzaima da waninsa cikin magabata haka suka zaɓi wannan sharhi na wannan hadisi da imamu maziri da kadi iya da waninsu daga cikin malaman al'umma wanda suka tara abubuwa wanda maluma suka faɗi da abubuwa da ya zo na nassi yace yana daga cikin abin da ya dace kuma mu sani cewa su mala'iku wato suna tattanza kama kuma suna zuwa a surori daban-daban da haka ya zo a cikin suran mutum ne har mala'ika har nan Musa ya cire masa ido wato amma da ya zo a cikin da ya zo ya gane mala'ika ne bai sake taba shi ba to wannan dai bayani ya ce ya kamata mutum ya ya gamsu da wannan bayani da aka yi yana daga cikin abin da yake karfafa wannan bayani na cirewa mala'ikan mutuwa ido cewa nan Musa dai bai san cewa mala'ikan mutuwa bane kuma lokacin da ya cire masa ido ya aka an take aiko shi ya bashi zabi ko ya ciga in yana san dadewa ne ya taba gashin sani yayin da ya iba an bashi shekara da kowane gashi annabi Musa ya ce a'a saboda inda ya ɗebo wannan gashi zai iya rayuwa shekara dubu na ko dubu goma ko dubu ashirin Allahu alam inda gashin da yawa amma duka in ya gama shi kenan sai kuma tafiya walau ista alfan thumma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasir ila al-qabr malamin malami yake cewa inda Allah zai baka shekara dubu ya kara ma shekara dubu biyu ya ce wata ran za ka ganka a makara na wata ran dole za su kare sai ka ga an tungume ka a makara an tafi da kai makabarta da haka annabi musa ba wai yana san rayuwar duniya ba ne ba kuma yana san ƙari ba ne don da yana so ya ce shi kenan sai ya taɓa ya yi ta zama amma a lokacin ya ɗauka wani nan ta'adda ne zai masa ta'addanci shi yasa ya kare kanshi wallahi a'lam alhamdulillah assalamu alaikum malam Allah ya kara nisan kwana da ilimi don Allah malam tambaya ta ita ce a ni ne ina da kuɗi ina son fitar da zakka da su amma akwai kuɗi da na ba wani ana kasuwanci wata duk an a bani wani abu to yanzu kasuwancin ya tsaya kusan wata takwas kuma ba abin kuɗin ba a bani kuɗin na kullum yau gobe yau gobe har yanzu idan zan yi zakar zan sa su ciki lissafin kuɗin zakar an ji tambayar ɗaya ko to bari a koma da ita mutum ne yana da kuɗi sun kai zakka amma yana da ya ba kuɗi ana kasuwanci ana ba shi wata wata Allah sa dai ka sani ake sayarwa wasan wata rigima ce mai zaman kanta ko eh Allah sa ka sani ake sayarwa to yace in ya tashi yanzu wata takwas kasuwanci ya tsaya ba uwar kuɗin na nan ba ko ba ta nan na to in dai tana na hadda ita mana ai kuɗin ka ne na in kuma ya salwanta ne babu to kaga wata magana ce da da ka kaji in kuɗin na nan to yana cikin uwar kuɗinka misali yanzu kana da dubu ko kana da miliyan goma sha ɗaya a hannunka sai kuma ka ba da miliyan biyar ana jujjuyawa ana baka wani abu to yanzu za ka yi zakka za ka yi zakkar miliyan goma sha sha shida ko hausan ba ta fito ba eh ga biyar da ka ba wani yana juyawa duk da yanzu ya ɗan samu abin nan ba a baka na raka to ana to an ana hanya daga masallaci zai ka fita an ana hanya ai ba fita a masallaci ta kuma ai zama ake zama da ai an ana hanya masallaci nan ne wajen shiga ai ma za ka wuce kawai ga wuce daga nan don na fatan ne mala ya gane da haka in dai kudin ka ne tabbas suna nan ba sun salwanta ba akwai wanda sun salwanta an bayar babu su to babu su ba banda su amma ha suna nan to za su suna nan kudin ka ne da ka riba ce da ba a samu ba a baka wata ta kaso ba ita ba a maganar ta amma ka san ga miliyan biyar suna nan sai ka hada da kudin ka tambaya ta biyu yace malam lafiya sai ya rubuta wa ba ni na yi turanci ba malar lafiya bayan sallan azumi na sa ran zan fara fa zan fara zan fara tara kuɗi in Allah ya kai mu shekara in fitar da zakka to malam zan yi zan yi cikin azumi babu ba kome ko yaya ah daman tara ake dan a fitar da zakka to ina kai zakka za ka yi mana tunda yayi shekara kuma tunda farawa za ka yi amma matsalar shi ne daga lokacin da ka fara tarawa wace ne shekara shin ya shekara wata biyu baya an gane da haka lokacin da ya shekara wata biyu baya lokacin zakka kake idan kana son yin zakka da azumi to ba kai ne za ka hau kan mutane ba mutane ne za su hau kanka ai an gane misali mutum ya saba yana zakka a watan al-muharram misali kun ga al-muharram ya zo ko yayi yayi zakka yanzu al-muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada al-ula jumada thani ko rajab sha'ban misali ramadan kun ga ai bai kai sake zakka ba ko to in kana sha'awan azumi sai ka sake zakka kaga an hauka wata nawa na kun gane wata uku ko hudu to shikenan daga yanzu ka zama azumin zakkar ka dai azumi amma ba wai ka saba misali zakkan al-muharram ba ta zo ka kai kememe to kana jira ramadan kun gane hausa wannan ba yi ana bin ka bashi da gama akwai fito da fara a baya don Allah malam idan zan yi zakka zan iya ba 'yan uwana da ba su da hali kamar kowa a samu abin da za a bashi ko dai sai mutum biyu ko uku a ba su gaba daya ma'ana za ka iya raba kudin kowa ya dan samu ko da yaya saboda yanayi na gode malam ana son in an ba mutum zakka ya dan samu abin lasawa ai an gane ba wai ana ce sai ya zama mai arziki ba kuma yanzu yanayin gaskiya mutane na bukatan ba amma dai duk da kar a zama kayi zakka ba wanda ya dan ji alaman yanzu mutum da ya kasance na kudin da zai zakka ya bada dubu biyu misali nake a kaga wannan duk ba wanda zai ji ya bashi yayi zakka na kowa da yayi abu da ya ci abinci wani da ya karya shi kenan kaga an yi abin nan duk da cewa ba ta ake ba ta yi ba fa amma dai ba abin nan akalla ko da za a dan kattace nan sai an kattace na mai dan na yau mai dan dan kauri kauri Allah ta ku gana hausa na yanda dai za a dan ba mutum ya dan cewa na ya dan samu wani abu tunda kowa ya san yadda kaya suka tashi in ka ba mutum ma dubu goma yanzu da kame zai siya ko ce ba ne dubu goma yanzu ba ta yi na ko tana yi tana dan lallaba a zo misali ja in da azumi ka samu dubu goma sai ka yi cefa na azumi duka na misali nake yi duka sai su suka su wane ne kai azumi Allah kawai ka wata kake jira bullo yanzu ba kaga zai yi wahala ka ce nan a dan a dan a ciza a busa hmm sallahu ala na yawa za ta kuna yace zai iya ba ƴan uwan shi eh za ka iya ba ƴan uwanka waɗanda ba su da hali waɗanda ba za ka iya ba zakka ba ba za ka ba babanka ba ba za ka ba mahaifiyarka ba za ka ba matarka ba na ba za ka ba ɗanka ba ba za ka ba ƴarka ba amma sauran duk za ka iya ba su amma ba a san kuma a yi tona mai na saboda ƴan uwanka suna da haƙƙi a dukiyarka ba sai zakka ba na yan uwanka bai kamata a ce babu tsona abu alaka tsakanin ka da su wai sai zaka yi zakka ba wannan kuskure yan uwanka kamata yayi a ce kana gaishe su kana gaishe su ko da in kana da hali ma duk sati gaisuwar juma'a na sun dama jin su ringa jin tsinanin ala gaisuwar juma'a na duk sati ko duk wata ya danganci halin da Allah ya ma haka ya kamata yan uwanka ba wai sai zaka yi zakka ba ولا أعلم نعم na'am na'am yace wasiya shin dole rubuta ya kamata ka yi ko kuwa za ka iya samun wani wanda ka yarda da shi a cikin an uwa misali ka gaya masa wasu sirri na kasuwancinsa ko na wani abu in to rubutawan shi ya fi saboda rubutawan ya fi zama tabbas idan ka mutu ma aka gani an san rubutun ka ne na an san naka ne in bayani kai a iya cewa ƙarya yake ai kun gane hansan a iya cewa ko kuma in magarci ne ya iya ƙarya amma wannan gashi an san rubutunka an san eh ina ga an san rubutunka an san to ka ka rubuta akwai da an gani ba ce ilalle wani ma daman yana da littafi na wasiya wanda iyalansa ma sun sani duk wani abu yana rubuta za a ji sai bayan ya rasu sai abu sai ya gani abubuwa eh wanda sai a tabbata wa mutane abin da yake cikin rayuwa na da zuciya na'am gol da mata suke amfani da shi ya shiga cikin zakka eh wannan shine fatawa mafi inganci kuma shine wato mafi mafi wato mutum ya ya, ya huta in mata har tana da gol ya kai nisabin zakka har kenan tana da hali to ta dinga bada zakkai shi ya fi duk bayanin da malamai suka yi a bayar shi ne ya fi kada a bayar da akwai wanda suke cewa inna ado ne na babu zakka a kai sai wanda idan ta siya na na kasuwanci amma dai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ga na Aisha wanda karkashin wannan hadisin malamai suka yi ce muta ko na ado ne a bayar shi ya so alheri wallahi a'lam galibin to take ka wuce na daga shi sai kai na daman duk mutumin da aka bashi kuɗi ya juya in har sun kai zakka to za a yi za a yi magana da mai kuɗi wasu ake zarta ina nufin ni zan fitar ko kai za ka fitar na dole ne a yi wannan ba wai da ka za a yi tafiya idan misali kai ya ce ma bari zai fitar to sai ka haɗa duk kuɗin da yake wajenka sai ka gaya mar kai wajen shi ya samu miliyan sittin kai kuma ga miliyan talatin sai ka gaya masa to kaga ga sittin ga talatin su zama na da sa'id to sai a fitar da zakka sai ma shike nan ba sai ka fitar ba wala ala na an a wai dangane da kare kai ya ce barayi sun taba zuwa wajen wasu mutane gidansu suka kwakwace musu kaya to suka musu da wulakanci da su sai za su tafi shi ma wani daga cikin wanda aka kwace kaya sai ya bi wani da wuka ya yi zuciya ya daka mai wuka sai ya mutu to shi barawo a musulunci ya danganci wani irin barawo akwai barawo wanda yake zuwa kashe mutane to shi wannan an kashe shi a musulunci ma babu komai a yan gani akwai barawo mai zuwa daukan kaya shi ba a kashe shi na yawa an ka motsa in ka gyara murya ma ya gudu ina nuhu akwai wanda dan sani ne kaga yanzu na za ka kashe dan sani ina nuhu da haka a musulunci inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard wannan aya al-qur'ani daka in dai barawo ne da yazo da niyyar kashe mutum to ko a musulunci ka kashe shi ba komai wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da dukiya ta wani ne kwace mu manzo Allah ce karka baki shi ya rasulullah iya yaƙe ni fa ce kai ma ka yaƙe shi shi ya rasulullah idan ya kashe ni fa yace kai shahada in na kashe shi fa yace ya tafuta eh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل to akwai dan uwa da ake da bukata wajen Allah Allah ya san bukatar shi mu ma dukan mu muna da bukatu wajen Allah Allah ya san su Allah ka biya mana duk bukatar mu na alheri Allah ya sani Allah ka biya mana abubuwan da muke tsoro Allah ka tsare mu wani azumi da muke tahowa Allah ya sa mu mu gan shi lafiya Allah madaukakin sarki damuwar da ake ciki Allah ka yaye waɗanda ba su da shi Allah ka ba su Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قدائها قدير وقد هوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مقيل الأثرات اللهم حي لنا من امرنا رشدا اللهم حي لنا من امرنا رشدا اللهم حي لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله امين